نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na Shawwal 25 ga watan Shawwal hijira shekara 1400 to kaga kai ka kasaru kuma 24 ne 24 da watan shawwal hijira shekara 446 wanda ya dace da 22 ga wata na 4 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 45 cikin littan cikin suna na a sai da sabit insha Allah a kakumance dai masu binmu muna kan mas'ala ta kiran sallah muna kan fakara ta bayani dai azkar da ake yi a wajen kiran sallah bayani ya gabata na cewa lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah kai mai ji an baka wani aiki na koyon mai kiran sallah duk abin da ya hori ka wada illa wajen hayya ala salah da wajen hayya ala falah kai maimakon ka ce hayya ala salah tunda ba kai bane mai kiran ai sallah kai yake ce la haula wala quwwata illa billah kai mai ji in yace hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah shine bayanin da ya gabata kuma bayan haka mun karanta ruwaya wadda take bayanin akan cewa ina ga shine muka bayani bakin bakin dai wadan abin da ya kamata ka hodi kuma wajen hayya da salah ya la fala kai ka ce la hawla wala quwwata illa billah nan ne muka tsaya ina gani sai ya muhara qala ashabuna ne ko yawa muhara bayani a ciki lokaci sai mu koma da kan farkon abin imamun nawawi kai ko asali sabiq ya ce muka ashabuna mana suna nihin mana shafa'awa a mazhabata shafi'iyya inda malamai sun kuma yawa da yawa da tuma da muhaddisi suna kan mazhabata shafi'iyya tunda ba mazhabata idan ta mata takalidi ba illa cance da madogara ya hanyar tasu yace suna cewa wa yustahabu mutaba'atu mutaba'atu li kulli sami an so bin mai kiran sallah ga duk wanda ya ji shi wannan wanda yake ji mai kiran sallah ya ce mai tsahirin wa muhadis mai kana da tsarki ko ba ka da arwallah da wani junubin waha'id kana da jana haka babba ne ko yaro duk daya nisa ya wani makaici domin da annahu zikir domin wannan kokoi mai kiran sallah zikiri ne wa kulluha wula min ahli zikir duk wani wanda aka ambata kowanne iya daga cikin wanda aka ambata cikin shiga layin wanda ake nema su ambaci Allah wa istasana min hadha al musalli wanda aka toge aka hudda daga cikin waɗannan duka da aka jero shine mai sallah waman huwa alal khala haka wanda iya sallah kenan iya ji mai kiran sallah bai daga cikin masu kwaikwayon mai kiran sallah haka man alal hala wanda yake kan wajen biyan bukata iya cikin halin biyan bukata shi ma ba zai yi ba kwaikwayon mai kiran sallah ba haka wani jima ko wanda yake cikin saduwa da iyalan shi ya ce fa'iza faraga minan hala ta ba'ahu kana ban ɗaki an fara kiran sallah ka ƙare ka hoto za ka bi ladanin abinda ka samu kenan ta ba'u za ka bi shi فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن idan mutum yana cikin wani karatu ko yana cikin wani azkar ko karatu wani darasi ana yi da makamantan wannan sai ka tsaye da darasin naka ko karatun naka wata ba al-mu'addin ya gaba lada mai kiran sallah ka koyi shi sai ka tsaye da naka ka koyi ladan abin da ya kai sun ma'ada ila makana alayhi insha kuma in kana so ka ci gaba da kira'aka ko ka ci gaba da darasinka ko ka ci gaba da zikirinka dai amma dai ka tsaye da naka ka bi liman ka bi ladan in ya kare ya ce in ka so insha domin a wannan babu dole duka neman lada ne zikirin ko katin ƙwar'anin ko darasin babu kenan dole ce ka dasa sai ce maka insha'a eh wa in kana fi salati faradin aw nafal qala ashab qala shafi'i wal ashab la tabi'u maganar koda sallar kenan da farilla da nafila duk daya imam shafi'i haka sauran shafi'awa sun ta anan ba'awa ba'a mutaba'a ladan ma'ana kana sallah ne ko kana wani farilla baka bala don mai kiran sallah amma shi ma fa'iza fara ga mina alahu in ka ƙare sallai kana iya hudun abin da hudu kana bin shi wafi al-mufil muguni na ibn kadama ya ce idha dakhala al-masjid fasami al-mu'addina ustahibba lahu intizaru tun kaje ka zo masallaci mai kiran sallah ya fara kiran sallah kenan ustufibba lahu intizaru an so kayan ka shiga nafila ko tattala masjid an so ka yi jiran ladan da ya furu da haya ƙari kenan ka bi ladan haku ƙari wa ya ƙulu misali ma ya ƙulu jama'an bin fadilata ne don nan haɗa fadala biyu ka bin ladan ka samu nan fadala ta bin ladan kuma ka samu nafilarka na wanda zama sallaci kenan ana kiran sallah kai dasa nafila kai tsaye ta masjid ya bi ladan in ladan ya kare in ya so sai ya yi nafila ta ta masjid ya ce don haɗa fadala guda biyu ta ta masjid da wuta ba a kin bin liman ya ce waɗin lam ya kun ka ƙauli in ma dai ma'ana ya ki bin liman ma'ana ya ji kwaikwayo ladan ya kira na ka koyi shi ba ba fita ta sallaka ka zo kan kawo sallaka fala ba ba kai lahi buha na ce maka ya ce ma dama ya maka ne don fadala fadala haɗa fadala biyu ba don dole ba ne ba ya ka kwakwai lada amma da akwai fadala shi za ce in ma ka ƙibin shi ka shiga sallaka fala ba a sababu dai nasu alai ahmad imam ahmad kalin magana na akwai bayanin cewa an akwai bambancin ran juma'a ran juma'a ka shigo masallaci an fara kiran sallah aka ce ana abin da ya yi don mahimmancin jin hudu ba hudu ba katta baraka ka ji abin da aka yi an ce a nan ba a jiran ladan ya kare nan daga an ya kare ka shiga na fila kaga abu da yawa na hudu ba zai barka shi na ka ce ana labarai ka ce abin da ya yi a nan a nan rai juma'a ana kiran sallah daga shi liman zai hau to in ka zo ka yi ƙoƙarin yin nafila ka ta tafi masjid don a fara hudu ba da kai don muhimmancin jin hudu ba aljuma sai abu na gaba ya ce an yi salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ake na zakar ga mai jin mai kiran sallah an so kama annabi salati sallallahu alaihi wasallam a ƙibar azan da iya da siyagar warida za kama annabi salati a ƙarshen an kaiko koyi miladan an ƙare komi kako koyi shi to an so kawa annabi salati a ƙarshen kiran sallah daga ɗaya daga cikin sigogi da suka zo suka inganta akan sigogin wa annabi salati na ibrahimiya ya ka zaɓi guda kama annabi salati bayan kama annabi salati kenan ka kwaikwayo ladan ya ƙare kama annabi salati sun ma ya sa'alullah lahul wasila ya ka roƙawa manzan salama wasila wasila wani matsayi ne a gidan aljanna ya ce ya wannan magana lima rawawo abdullahi bin amar أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي رواه مسلم سيد ثابت يا إما بيان أنسو كما أنا بسلاتي أقرشان كيران صلى daga ɗaya daga cikin sigogi da suka zo na ma annabi salati kuma ka roƙaura manzan ka roƙaura manzan Allah wasila ya ce ya wannan magana ka kuma ce muna cikin fiƙe sunna iya fiƙiyu ne abin da ya zo a sunna fa'in ta shi kan nasi kaza ba haka bane kawai zike zubo maka hukunci kurin ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka a iya kawo dalilai in ce ma kaza sai ka ma dalili ya ce wani magana ya yi ta dalilin wata ruwaya ta abdullahi bin amar shi abdullahi bin amar ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullum mu lura daga wani lokacin mutum bai ka aka an ce abdullahi bin amur ta abdullahi bin umar bambancin umar da amar wawu ne a bayan rakin wannan wawukin shi malamin suka yi malamin na suka ce mata wawul amar an ta kawawul amar a cikin da kawawul amar kai kai banza ne ana baka matsayin komi wai sun sai kawai dan shi wani wawukin bai da matsayin kuran shaida ce da aka shi kuran don a bambance amar da umar asalin kun umar da rubutun ɗaya ne a ainihin nema mimu da ra to amma ya aka kada bara don a bambance amar da umar ya sa wau an kaga wau kenan ya kace amar an kaga wau ya kace amar kurin an kaga ba wau umar shi ne kurin ya ce wau al'amar ana kashi kurin don bambance tsakanin amar da umar to shi abdullahi bin amar ya ce ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tum al-mu'adhdhina in kuka ji mai kiran sallah faqulu misla ma yaqulu ku wadi irin daidai da abin da ya wada thumma sallu alayya kenan bayan ka kare kokoyi mai kiran sallah shine ta kuma sai kai salati gare ni shi ta maka maka ishara salatin ba kowanne ba salatin da manzon Allah ya karanta kaka kawo na fati ko wanda bakotun jina ita salati ne a salatin da annabi ya koya ya ce fa'innahu domin yadda lamarin ke ciki man salla alayya salata ya gama fadala kenan annabi ya gama haka wata fadala da suke samu ya ce domin dun wanda ya mini salati salati akai na salati guda sallallahu alaihi biya ashara Allah da kanshi zai mai salati goma Allah zai mai salati goma dan washe yake maganar cewa malaman sunna suna bayanin abin da ya shahi lada ba a ma lada kiyasi akai kaza nan goma sha kaza akai kaza a kaga wannan eh shine ai suke kawo magana eh me yake cewa salatin fati da qur'ani shi nan kurin Allah ce zai ma salati goma in ka mai daya a ƙur'ani ya kawo magana dukkan harfi guda hasana hasana ce kuma mun san da cewa Allah subhanahu wata'ala ƙa'ida ce duka duk wanda ya wani aiki na alkhairi wannan tashin farko ne hasana goma ko annabi ce dukkan hannu guda hasana goma ko to wannan duk abin da kai na ibada hasana goma ce wannan tashin farko ne Allah yakan ƙara abin da ya so ba ƙayyade ya bace ba Allah ba ƙayyade ya bace ba goma goma ka tsaya wannan goma ƙa'ida ce ta hukumar zaɓa goma za ka iya bani misali jika in ba da jika ko mai aiki sallah wuri guda lada na hina ko na ka hina wa gwalgwadon ikilasinka gwalgwadon dai abin da kai kenan shi lada da aka ce hasana goma aka ce lada goma a bakin goma a wani allah ilu kamar dubu nawa wa shi wani wani kamar wanda ya wada ce da ikilasin mutum da niyan mutum da nutso shi akan abin na kuran nan annabi ya ce allah zai ma salati goma wani ladan ka aiki ƙarfi da giladan baka gani kun shi a cikin ba salati goma kun tsaya nan kuran kenan na akwai fadala ta wa'annan salati shine kuma magana kenan Allah da kanshi zai ma goma amma ana an gaya maka hasana kaza ce ga yau ladan ba wanda ya gaya maka ba wanda ya gaya maka ga adadin ladan amma salati ne na Allah goma an kama annabi ɗaya za ma goma amma sharadin shi ga mutum ko gaya maka kai salatin da Allah ya ce ayi eh ba naka ba ko na wani shi Allah ya bada ladan abin da ya ce ayi abin da wani ce ayi ba na Allah ba shi ke da Allah ake bi Allah ke mu ba Allah shi ake bi annabi ake bi ba su wasu ra'ayin wani ba kai na kuma Allah baka lada shi ga wanda ya ce kai ga wanda aka koya maka ta kullum ya hatara wajen bin abin da aka ce tsaya nan kuran to ya ce domin Allah duk wanda ya mini salati guda Allah zai mai goma ya ce bayan kun mini wannan salatin sun wasallu lahalil wasila kuma ku roƙon muna Allah wasila tun za ka iya tambaya mai wasila kaka ba kanka wahala ga shi jawabi ya maka sai annabi ke cewa fa'inaha ita wa wasila manzilatun fil janna wani matsayi ne a gidan aljanna wata daraja ce gidan aljanna amma ita wannan daraja alwasila la tambagi illa li abdin min ibadillah mutum guda za a bai ta an ce ita ce ƙololuwar daraja aljanna dare kategori aljanna ƙololuwa ta ce ƙarshe kuma mutum guda za ba ita sai mazala ce ina wa arju an akuna anahu ina watar ni ne wannan bawa da za a ba wannan matsayi shi kake roƙon mushi kenan bayan kiran sallah kama annabi salati sai ka roƙarwa manzana sallallahu alaihi wasallam wasila ya ce faman sa'alar lahalil wasila shi kuma lamarin kai mafi fadalaka ta ta musamman duk wanda ya roƙan mun wasila a wajen Allah ka roƙi Allah ya ban wannan wasila kai kuma hallata lahu shafa'ati ceto na ya tabbata kanka ka kuwa samu fadala ta ba ka samu cita nan sallar salama ka gwanin fadala ta kware jin mai kiran sallah ka hoji ko yau da abubuwan gasa nan fadala Allah da ya bayi wanda su Allah ta muke musamman fadala wannan ruwa ta imam musulun sai tunzu dole kan tambaya ya ake wani abu shi ma daddun ba ra'ayi bane ba hatta ya ta wasila ya ake da kwanta ko Allah ba Allah kuma Allah wasila ko ita ma annabi ya koya ita wasilar da ake ci ta alƙan mushi ita ma annabi ya koya ya ya ake yin ta sai kawo ruwaya ta Jabir ruwa ta Imam Bukhari ya rubuto yace wa an Jabir أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم اللهم رب هذه الدعوة التامة وتامة ذكي وسدين والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته shine kenan Allahumma ya ubangiji Allahumma rabba hadhihi da'awa ya Allah ubangijin wannan da'awa wannan kira attama takakka wa salatul qa'ima Allah ubangijin wannan sallah tsayayya da aka tsaida ya ubangijin wadannan ababe ati muhammadan ka ba muhammad alwasila wal fadila ka bashi wasila da fadala kuma wa ba'asuhu maqaman mahmudan zai wa'atahu ka bashi wannan matsayi abin yabo wanda ka mai alƙawari zaka bashi me makamin akwai bambanci makamin mahmudan da wasila shi makamin mahmudan ana ba da shi ne a cikin alasar da kiyama me alasar da kiyama a filin kiyama ba a aljanna ko a wuta ba ko a a lahira a lokacin tashin kiyama an tada bayi za a shiga wani halin rudu da tsanani mutane don wuya ta wuya za a nema a wa kowa hukunci don kwasa matsayin shi da nema a yi hukunci don kwasa matsayin shi to shi ne a nan gaba ɗaya mutane za ta gaba ɗaya da annabawan da sauran duka mutane kwaye duka duniya gaba ɗaya za a yi wata kwamba za a yi delegation a tankari annaba adam za a je ya adam kai ne allah ya halitta da hannun shi allah ya yi magana da kai duwane bayan dai ba su kare za su adam ba ka ga halin da muke ciki na tsanani ka roƙi ubangijinka ya ma kowa hisabi adam da shi inna allah a da ƙadiba da yau maƙadaban lam ya ƙadab ƙabalahu misalahu wallan ya ƙadab ba'adahu misalahu izhabu ila gairi zai ce musu a yau allah ya yi hushi da bai taɓa hushi ba irin na yau kuma ba zai wani hushi ba irin na yau bayan da haka yana hushin da Allah ya adam yana kwarjinin ba zai iya zuwa bai nemi abu ku tafi wajen wani datana shi ma ya ci itaciya shi ma da nashi duk da an gawata mishi amma iya tsoron wani abin da ya ga aikata da shi itaciya ta ce ku tafi zuwa wajen wani sai musu ishara zuwa ga nuhu alaihi salam da shi ne farkon manzanni ban adam a sama kasa za a ɗunguma a yau da nuhu alaihi salam nu kai ne harkon manzan Allah a sama kana ga halin da muke ciki ka roƙi ubangiji ya mana hisabi a kowasa matsayin shi shi ba nunu da nafsar kalam inna la qad gadiba al yawma gadaban lam yaghdab qablahu wala misalahu wala yaghdab ba'dahu misalahu Allah yayi hushin da bai taba hushin na yau ba kun ba zai hushi ba irin na yau bayan wannan rana haka zai hudi shi ma zai kawo na addu'a da ya halakar da mutane kuma shi ma zai ce dai ku yi gaba zai turo su ina zuwa ga ibrahim shi ma ibrahim dai shi ma ya wani magana irin na tarar allah shi bai bai zuwa tabbaya shi ma dai turo su zuwa ga musa musa ma ya kawo zurin shi shi ma dai ce a yi gaba gaba ba zai iya ba ga isa shi ma dai bai ce a yi gaba ƙarshe za a zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa cikin sayar bukari ta taba cikin sayar bukari ya ce idan ya ce na in suka zo gaba da kowa da kowa zai zoji a nan sallar salama shi ma a nemi ya wannan ceto ya ce zai ce ana ana huwa ana mana ni ne mai wani matsayin ayo shi ta makamu da zai ce zan tashi in je in hada in yi sujada gaban al'arshi ya ce zan yaba Allah da wasu kalmomi na girmama Allah na yaba Allah wannan kalmomin ya ce har a yanzu bin san su ba sai kiyamar in ta tashi ya suje da za a mai ilhama kalmomi na girmama ubangiji zai yabi ubangiji da kalmomi na yabo za ce ya muhammad irfa a ta shaffa za ce ya muhammad da kanka ka rubi ceton a baka to wannan shi aka tamka mahmudan shi ne matsayi abin yabo kina shi a hilin kiyama ne dukkan wasila daraja ce kololuwa a gidan aljanna kaga a wannan addu'a da annabi ya koya kowanne ka roƙo annabi sallallahu alaihi wasila ka roƙo shi mutan mahmuda shine bayan ka ji kiran sallah kama annabi salati sai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati muhammadan wasilata wal fadilata wa ba'athuhu maƙam mahamudu na zai wa'atta shi kenan kuma a nan an ba da dama za mu ji kuma abin da ya kamata a kai bayan wannan shi ne da wannan ruwa ta imam bukhari yin haka kenan kuma annabi ta yin hakan ceton manzo Allah ya waje bakan kana tabbata ka samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a ba'da al'adha yanzu kaga koyi kiran sallah ka wa annabi salati ka roƙa annabi wasila kun bayan wannan ga wata fadala addu'a da ake tsakanin da addu'a da ake bayan kiran sallah akwai kowa ta addu'a kuma yace alwaqtu bainal adhan wal iqama waqtun yurja qabulu du'a lokaci tsakanin kiran sallah da iqama wannan tsakanin tsakanin azan da iqama akwai da lokaci ko wani lokacin da ake sanyawa lokaci ne wanda yurja qabulu du'a fi ana hatar karbar addu'a bai a wannan wuri don haka fa yustahabbu al-iktharu fihi min ad-du'a ana so a yawaita addu'a tsakanin azan da ta da iqama shi wannan bayanin da ya maka ya maka tarjuma ga dalilin shi yace fa an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yurad ad-du'a bayna al-adhan wal-iqama Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama kenan karban baci ka iya da cin lokatayya na istijabar addu'a dauki damar tsakanin kiran sallah da ta da ikama wannan ruwa ta abu dawo imam nasa'i imam turmizi kuma ya ci hadisi na hasanan sarki wa za da ƙarin da imam turmizi ya yi ƙalu nan kenan da annabi musu wannan magana ta addu'a tsakanin kira da iqama ba a maida ta sai suka ce ma za na ƙulu ya rasulallah sasa me za mu ce ya manzan Allah ƙalu ƙal salullah la'afu wa la'afiyata fi duniya wal akhir me za mu hudu ya manzan Allah sai suka ce annabi ce musu ko roƙi Allah rangwame da lafiya duniya da lafiya amma ruwaye wannan ƙarin ba shi da inganci kurin kowa a buɗe ka roƙi abin da ke so annan bai kai da wannan adama ruwaye ba ta da inganci ta kawo da fasin wani na imamu turmisi abin da inganta ka labarin cikin tamar minna ya kamata ya yi bayani a wurin na ya ga an kyale ba kawo a ba kamata ba mutane bayani ƙarin turmisi ba shi da inganci وعن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفجروننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تؤطى رواه أحمد وأبو داود abin da ke ruwa ta abdullahi bin amur ya ce wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna na mu'addane ne fajilunana ladanai sun yi mu sun kashe fadala sai banza Allah ce to un kama ya kulu kai ma ka hudu yadda suke hudu ka kwaye su fa'izan ta haita in ka kare kwaikwayonsu fasal to ka roƙa ka yi addu'a za a baka abin da ka tambaya kinan kai ma ka samu naka duk da nan a kai ma ka samu rabon ka buku zauwa daya daidai da kan ladan shi ladan kira yi kuma zala ce dun wanda ya ji wannan kira da yi zai mai shaida gobe kiyama jinin a wasu a kulle shi ko ma ne ne ko ice ko dutse duk inda sautin ya kai gobe kiyama za su mai shaida ka kai baka baka zama da matsayiwa baiwa ka samu da bakin rabon ka kuma da lada da za a ba shi dun wanda ya amsa kira shi da baki ce inda mutane sun san wannan fadala akan ladanci da ta an yi gwagwarmaya mu ma'ana ladanci shi ne karkasa an yi gwagwarmaya limanci to da zaka ce ga fadalar liman talarin take da fadalar a zahiri don gaskiya akwai kwaya kuma fadalar suke nan nan kai ma da ka samu rabanka shi ne da annabcin ku hudu yadda ya wadi ɗan an ƙare ko roƙa a bau illa mun sani roƙo da ake yi bayan wa annaba salati da roƙon wasila ta kwanka ka shigo da naka magana ke don yana cikin ƙa'ida ta tarin addu'a ana samun addu'a hijabi sai an wa annaba salati kenan ka yi wa annaba salati kuma ka yi addu'a da aka ɗora ma yi ta neman wasila kuma ka yi ma ya kawo taka shi tsara wannan ruwa ce ta ahmad da abu dawud kuma ta tabbata sai yanzu ya ce wa ansar bin sa'ad qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanatani la turaddad aw qal ma turaddad shinta la turaddad ma turaddad la ne kuma ne dinde ma'ana magana abu guda biyu ba a maida su addu'a inda nida wa inda al-ba's hina yulhamu ba'duhum ba'da ya ce addu'a guda biyu a abu guda biyu ba a maida su addu'a a wajen kiran sallah ba a maida da addu'a lokacin cakuduwa da abokan gaba wajen yaki ana cikin bugawa lokacin lokacin shi da ake bayani hina ilham ba zuwa lokacin aka cakudu juna wadai lokacin bisa ba da wannan addu'a aka auna wurin ba a maida ta ta kenan nan da ya magana ce ta bayan kiran sallah cikin baban muke kuma da ɗan fafata ta kama ana cikin haƙi shi ma lokaci ne wanda addu'a da ba a maida ta wannan rawawu abu dawud kuma bi isanadin sahi isanadi ingantacce wa an umu salama qalat allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda adanul maghrib allahumma inna hadha iqbalu laylik وإدبار نهارك وأصوات دعائك دعاتك فاغفر لي wannan ruwaya abin da take bada ma'anar addu'ar ce ummu salama take bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni da abin da zan wada amma a kiran sallar magariba ba ko ne ba cewa ya Allah lamu inna hadha ittibar lailika ya Allah wannan gadaranka ne ya gabato wa dabar na halika kuma rana ta bada baya wa aswat ibadaka da sautin mana masu masu kiranka ka gafarta mini to hadisin bashi da inganci shi ma da ifi ne gaskiya wancan ya wadakar da mu kura sai addikiru inda al'iqama zikiri da ake yi ita ma a wajen ikama sai ya ce yustahabbu liman ya samu al'iƙama an ya kula misalama ya ƙudul muqim illa inda ƙauli qad qamatis sala fa innahu yustahabbu an yaqul aqamaha Allahu wa adamaha فعن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله abinda yake bayanin zikiri na ikama sai ya ce yustahabbu an so liman ya samu ikama ga wanda yake jin tada ikama shi ma ya hudu irin abinda mai tada mai ikama mana ya hudu irin abinda mai ikama ke hudu kenan dai kama a kiran sallah illa inda kauli kada kamatin sallah banda wajen kada kamatin sallah a nan shi ma sai maimakon can da aka tayi a zaɗirar haɗa labila ko shi kuma na ƙarƙa mata sala fa ina wasu ta haɓa ayyuka na an so ka ce a ƙama Allah wa adama Allah tseda ta yi tabbatar da ita ya ce haka ya kamata ka wani me hujjar shi sai ce wata ruwaya daga wasu daga cikin sahabbai wurin daga cikin sahabbai yana cewa bilal أخذ في الإقامة يا غارة دا إقامة فلما قال لوكة ديتي قد قامت الصلاة سنة صلى الله عليه وسلم هي أقامها الله وأدامها Allah tsira ta tabbatar da ita wannan dalilin ya sa kenan ya ce ya kamata a kai ma in ya ce ƙarƙamu suka ce ƙamala wa adama amma shi ma ce illa fil hayya alatain a nan baka koyi da ladan kamar kiran sallah wannan ya kuru la haulu la quwwata illa billah wannan zaka ce la hawla wala quwwata illa billah wannan shine mas'alar koyon mai ka'aba to gaskiyar magana bangaren wannan ruwa ba ta da inganci ba akan hujja da ita akan abin da bai tabbata ba shine kaman ganin Ali bin Hassan al-Halabi al-Asadi rahimahullah yake cewa to mas'alar masu cewa za a kwaikwayi mai ikama yadda ake kwaikwayon mai kiran sallah ya ce babu nasi sarihi sahihi da ya kawo haka nasin da ya tabbata karara iya magana al-mu'addin to wasu ce suka yi kiyasin mu'addin da ikama amma ba don nasi ba ne ba karara albani rahimahullah shi bai fuskanci haka ba kuna abin da ya ce shi a nan wannan lafazin ko da ka koyi ladan mai kama amma wannan lafazin ba shi da inganci abinda bai tabbata ba baka bauta Allah shi sai haka yana ce babu shi kurin kamar shi haka albani ma cikin tamamul minna haka ya bayani kinan ba magana kama Allah wa adama dan ruwa ya bata da inganci bale akan hujja yi Allah wa ala yanzu sai yace ma yambagi an ya kuna alaina mu'azzin wani shi ne bayanin da na yi a karatunmu na juma'a masu magana kan fiye suna ko kaza irin yan wani kurakure ne kurin su na yaka ce malamai kuma albani ramuhullah a yake bayanin ma me yasa ma ya tamamin nuna albani akan wannan littafi ne tamamin nuna littafi musamman ya yi zai ba gaba ɗaya ba amma ya aiki da yawa ya ce ganin amfanin littafi kuma da littafi ya samu karbo a duniya ya yi tasiri kuma iya da tsari na karantar da ibada duk da ya nema da farko shi malamin ya gyara shi bai so ba ya yi bayani a kan littafi albanin wala sanin gama farko ya mai ishara ya mai tambihi kuma bai ɗoka ba gaba ɗaya duk da ya a cikin taba'a kundi ba akwai taba'a ta farko da irin ta mutum ta baya shi kan shi akwai wurare da ya ɗauka ya ɗan gyara yau da saba bi amma ce biyu ba gaba ɗaya shi wani bane ce ya gani ta ne ya samu karɓuwa ana amfani da shi na gani ta kuma shi wajibi ne shi kuma kudin ya aikin ya buga gaba kun ya ɗauko littafin ya yi bakin abin da ya yi a kan ta hakiki na wannan littafin fiye suna na ganin ke littafin ne mai kima inda bai da kima tsari ya ta haikula da shi ma mai wani magana ta hakiki amma kurakurai wannan kuma suna zawa su ne ya gyara a gaba sai ya ce ma yambari an ya kuna alayil mu'addin yanzu na kuma zai gaya maka shi mai kiran sallah ne kamata ya zama tumban hali kamata shi mai kiran sallah ba kai mai jiya na ya so ya karanta da mu abin da ya kamata mai kiran sallah ce ladan me ya kamata ya zama to shi halin da ya kamata ya zama to sai ce yustahabbu lil mu'addin an yattasifa bis sifat al atiya an so ga mai kiran sallah ya siffantu da wa'annan sufofi da za su zuwa gaba zai jiro maka ya kaba da zamanto kaza mai kaza mai kaza mai kaza na harko ya ce siffa ta harko an yabtaghi bi adani wajh Allah zai zaman kirin sallah da yake yi kurin don Allah ne kuran ba don a biya shi ba fala ya hutu alaihi ajaran kai ya kamar lada na kirin sallah na ladanci ce domin fa'an usman bin abil as qal qultu ya rasulullah ij'alni imama qaumi qal anta imamuhum وقتد بأدعافهم بعدعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي yace hujja ta asir sabiq ta maganar ya kamata ladan kwamci mai kiran sallah ya yi don Allah ka karbi lada kudin biya ya ce ga dalilin hadis usman bin abil as mijin zainab suke annabi sallallahu alaihi shi usman bin abin asu ya ce ma manzan Allah ya rasu ya manzan Allah ya ji an ni imamun ƙaumi ka sani ni ne limamin jama'ata annabi ce an ta imamu kai ne an baka kai ne liman cikin jama'a wa qatali bi ad'afihim amma nan koyi ma'ana ka yi sallah ka kula da masu rauni cikin mamunka na mai ma'anar maganan kada misali ka za ka iya awa minti talatin ko arba'in ka yaki da kanka a yi yaki suwaye mamunka na sa ladan ko liman kai ya kula da matsayin mamun shi kai ja musulat sai ƙarin su shi ne magana kenan ka kula da mamunka da masu rauninsu kake sallah yanzu masu ƙari masu in bada maku sabbi samari ƙasa da tija a baya ya ce wannan yan haka ne ana diba har dogon sallah kana kai a wajen gaba komi amma shi kai ka iya minti biyar goma tsaye wani ga iya ba shakka mai raka abu kai ka ga gaci da ka sallah mun tsaya kai abin gaskiya lati ba ba akwai ma lahiya jiki jiki ne kana jin haka da kana wata lokaci na taba sallah sallah ta ba ce muke wallahi sai ko gibi ya fadi a bayana kullun faduwa ne kai yan sallah ta tsawo da yawa duk rashin abu ne Allah ya harka mana gaba da kuma abu ne yau lati bai ya ko abin da bai ya shekaru suna ta ya ko abin da kukan bai wa abin da yaro lati ya ne ka san ka san haka tabbas kenan ka yi koyi da masu rauninsu ya ce kuma wattakita mu'adinan ka ɗauki ladan wanda la ya hutu al'adar ajan wanda bai karɓar lada akan kira salashi wanda zai dan Allah kawai shi ne hujjar shi kenan annabi kaga annabi kenan ya hana ɗaukar ladan wanda za a biya na kan samu su wurare na daula inda daula islamiyya take zamane addini ke zamane to an sa ladan ya zo kamar zama zama kamar aiki an keɓance shi wannan ɗaukan yaunin shi daula ta ɗaukan yaunin mutane nan kai ka biya ko ma musu biya ake magana amma shi ba biya na daula ƙasa ta biya gwamnati ta biya ba masu da ta biya ba wani ba laifin sauran zalama ba magana ba sallah hatta mujahidai daular islamiyya ana ba ana albashi daular islamiyya tun daga mujahidai har alƙalai duk masu aikin addini da islamiyya ana musu albashi a wata duk malamai duk masu da ka tsaye sa'a in sa wata hidima ta ibada ta ta al'umma wannan aiki dan ai ba malaika bane ba an tsare shi wata an tsare shi dan wata muhimma shi sake nan nan aka halitta ba su lada ba matsayin biya bane ba dokan yawun su ne dan musu hidima yawan abu wannan daban ne da mana ce nan idan to mamun za su gama su bashi ko kuma kuma amma inda ka sama ne za a kawo agaji ne aka mishi dai tsaya yawun aikin na al'umma wannan bai zama to haramu don daga in kai da lokacin da su annabi ya dare haka sahabbai za a zo akwai aka diwan wanda suke sun tura su shahadi su komi akwai ake ware akwai shahadi duk akwai diwan da ake warewa a wata ga abin da ba kowa duk wannan sabon mai sabon tun da ransu an aka ware aka ware daga baya ba a cikin mai zuwa dauka a ware da duk wani malaman sun hadisi duk a wata in alƙalai cikin kimi kake yi ba za a ware maka a baka a wata don kula da ke da mai yalanka to wannan shi ne yake cewa wannan ruwa da muka ambata ruwa ta abu dawu musa'i ibn maja haka zamu turmizi lakin lafazu lafazin turmizi abinda yake cewa ta inna akhir ma hada ilay nabi sallallahu alaihi wasallam an an attakhidh mu'adhdhinan la yattakhidh ala adanihi ajra yace karshen rabo da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya bar mini ya ce mini ka dauki mi ladani wanda bai karɓar lada kan kiran sallar shi ƙala turmizi ya gaba ruwa ya tilau a jisun hassan wal amalu ala hada inda aka tar halar ilim akan haka mahi yawan halar ilim suke kan cewa karihu an yi a huzu alal azan ajan ya amshi lada akan kiran sallah wasu tuhibu lil mu'addin an yi hata siba fi azani an so mi ladan ya nemi ladan kiran sallah da yake wannan shi ne an ya kuna tahiran min alhadis al'asagar wal akaba kuma abu na gaba ana so zuke nan ya ce maka ya kamata ladan ya zama to a kaunin sufofi da za a bato ko zama ta siffa guda dai a idan Allah abu na biyu ya zama to tahiran iya da tsarki wannan tsarki min alhadis al'asagar wal akabar kabar karamin hadasi misali iya rishin arwallah to a ce iya da rauna ko aka ce iya da shi aka bar ba na janaba kenan ba shi da janaba kuma iya da arwalla ba shi arwalla ba kinan ko ba Allah ba su ayi shi ma ce ya wannan magana li hadithin muhajir bin qunfus radiyallahu anhu eh wanda sun kafa magana ka ce mutanen da ka san qunfus a ce wani fahad asad su suna dabbobi ne qunfus qunfus beguwa ce qunfus beguwa babbar bishiya wani ƙarfi qunfus suna ne da kawai ga zata a ce fahad asad duk sunayen dabbobi ba tun da bai nan abubuwa ya kasa da ba zai aka an kela ya musu ka ga mashi himar wa annabi kima dariya da annabi ke mai kima ake wa annabi kakaci to shi himar kuma ba sun take bane ba su ba na yi kun suna ne kuma ko sahabi ne a takaice dai annan abin da yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu innahu lam yamna'ani an arudda alayhi إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة shi abin da yake ruwayar shi muhajibin kumfus ya ce annan salasalama ya ce mishi domin yawa kana ya wuce annabi yana biyan bukata yawan annabi salama annabi ya kyale shi sai bayan annabi ya kare sai bi shi yi midani sallama shi ne ka ce mishi innahu lam yamna'ani an arudda alai ba abin da ya hana in mai da ne musallama sallama illa anni karitu an azkura Allah illa ina kin kyamar ambatan Allah bin tsarki shi sa firin mu amsa ba kana annabi ya ki amsa sallama ma to ta kuma azkiri ne magana kenan wanda yake kenan ana bukata kenan mutum sallama zan kenan akan tsarki kana annabi iya kyamar ambatan Allah an ba akan arwalla ba nan ce amma karito ba da maharamu ta iya shi iya yin haka jin da an ce tukula ala kula hayani amma nan kina ka magana abin da aka yi so ya zaman tu akan tahara shi ne rawa ahmad wa abu dawud wa nasa'i ibn majah kuma sawi ibn kuzain yace fa in adana ala ghair tuhur to ga abin da ake namai dama ce ma an so ko sai zaman to babu wannan tsarkin ya yi kiran sallah bai da alwala misali ya zo lokaci ya ƙuri he da ya kiran zai je alwala ana ganin ya yi kuma je to aka yanzu kuma kaje kaje ce magana kenan aka sama kana dan gauga lokaci ya zo ya ƙara kiran sallah kuma je alwala dan samu sallah to he wa kan haka ya yi kiran sallah babu tsarki ja sama alkaraha kiran sallah ya yi duk da ba haka ya kamata ba na ba ta kisan a sake shi da yi ba a ya sake tun da kisa kun biyu ba ya sake samun sallah a ba sakewa amma ba haka kamata bai makinan sallah yayi yace an yakuna qa'iman mustaqbil qibla a sai ce jazama al-qara inda shafi'iyya wa mazhab ahmad wal hanafiyya wa ghayruhum adamul karah masu cewa makaruhi ne a wajen shafi'awa haka wajen hanabila haka wajen hanafawa amma wani wa'innan su suna gama ba makarancin kinan malikiya tana cikin ganin ba laifi ban da ayi ta malikiya kinan ba laifi ban da ba karancin ma wajen malikiya amma su wajen wasu na ga yayi amma makaruri ne tukun malikiya tana gama ba ma makarancin sai ya ce an ya kuna ka'iman cikin abin da ya kamata ladan ya zama tun ya kiran sallah ya zamanto a tsaye ba a zamana ba mustaqbil al-qibla kuma yana fuskantar al-qibla talibin munzir yace al-ijma'u ala anna al-qiyam fi al-adhan min as-sunnah yace ijma'i ne na magabata cewa tsayuwa a kiran sallah iya daga cikin sunna li'annahu abalaga fil isma' domin ya kai gaya a nesa وأن من السنة إيادك تكون السنة أن يستقبل القبلة بالعذان يستنتج قبلة دكرا صلى وذلك ولا أبن دساء هكذا أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مؤذن رسولنا أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة وما لا دنا من ذلك صلى الله عليه وسلم صلى سو سنة كرا صلى mustaqabilil qibla suna fuskantar al-qibla kenan kai ma kamata zama to fa in akhalla bi istiqbal qibla kariha lahu zalika wa saha in yayi bar kibla yake ba kibla ba kiran sallah yayi amma bai dace ba ya kana makaru ne ya kana ma ba ta kisa da bi ba dan ya bar kibla a ce bai ba yayi amma ba haka kamata ba yi abu na hudu ya ce an yaltafita bi ra'asi wa unuqihi wa sadrihi yamina inda qawli hayya ala sala hayya ala sala wa yasara inda qawli hayya ala galannan dama hayya ala sala hayya ala sala habum hayya ala hayya ala fala قال النووي في هذه الكيفيه هي أسهل كفية وانا اتتي مهي كيكاوان كفية تا كيران صلى الباني رحمه الله أم أم إذا صلى إذا أبو جهيفة شون صحابين أبو جهيفة كتاك يكي تيوا بلال يا كيران صلى سنرق أبون إنا كلم باكيش ألا تبا فاهو فاهو منا باكيش باكيش sai na ga hauna iya juyawa nan ya juya nan a ina yake haka nan wajen hayya ala sala da wajen hayya ala fala a nan yake juyawa tunan zahiri kenan aitin kira ne yake yi ma'ana kira kenan ku zo aiki ba ta ba ya bi a nan ya bi a can ba ne ba ai iya so ya gaya ma yan nan iya so ya gaya ma yan can yadda na yace hayya ala sala zai hayya ala sala hayya ala fala hayi alfala zahirin a baka yanzu ya ce wannan ita ce ruwaya ta abu juhaifa ta yadda bilal ke kiran sa iya juya dama da hagu rawu ahmad ushakhan an mastidaratul mu'azzin magana ta juyawa ta mai kiran sallah faƙar ƙalar bai haƙi innaha lamtarit min turkin sahiha ba ta zo ba ta hanya ingantatta wa filmuni an ahmad la yadu me yake ne addawa yadu idara mana ya juya haka kenan ya juya wa iya iya kantanwa shi ne magana kira gaba ɗaya juya gaba ɗaya ba wuya ba shi kuma nan shi yasa ai albani cikin tsawar murna ya ce wannan kalma da shi a sai ta rike ce da ya ce can an yartafita bi ra'asi wa unuki wa sadari yaminan wannan ya ce babu lafazin da ya zo kan kirji ba shi da abin da taimaka mashi kurun da kai ne ba kishi ne kyaka yana juyawa ne yake haka ba ga wadda ke juya bar kirji ne gaba ɗaya ba haka ba a'a kan ne juyawa ce da baki ta ce bakin shi kai haka ne kurun hayya ala sala hayya ala fala ba da kake juyawa har kirjin gaba ɗaya ba magana kai babu juyawa da kirji ƙwai albani magana sai tawar minna kan wannan matsalaci babu ta madogara kuma ya saba masu zahirin ababen kurin da kan ne zai juya wuya ne zai juya ya diba dama ya diba abu ba juyawa da kirji gaba ɗaya juya wannan babu shi hanya ba inda ya inganta magana juyawa gaba ɗaya ya ce nan me yake cewa duk da ne cewa an ahmad ladu ya ce ba magana juya gaba ɗaya illa an kana ala manara ya ƙasidu sima al'ahali jihate ne sai inda yake akan manara yake iya so ya ji yadda duk ɓangaren biyu wannan magana albani wani ce ce wannan magana ce duk ba dogara kanta za ka iya ji yadda su da juyawa bai bukata ka juya da sun gaba daya eh inda za a sunna ya sheka tun da ya kai haka na an ji ko a ce jihate jiha biyu ko za ka iya nan kuma ka yi nan ba na to nan wasu na ce to yanzu galasifika duk abubuwa za su ce kuma sai mai ka tsaya kan suna kuma ba ruwanka ka yi yadda bilali ka huta ko da shi kuma galasifika hatta wani aka ta wani sa da ya sa ya tsa nan ya taɓa ya sa da ce wannan duk ka yi ta wani iya ƙara kai sauti ko da galasifika ka yi ka haka kwan ka yi siffata aka ce ka yi galasifika shi albata bace abin da ya ma ka iya ya ce bayan an da abin hawa a hau sama sai aka iya ga shi albani ga ba daidai bane ba ko bi da ce ma kiran sallah cikin salati da asalin kiran sallah sama ake shi yace ya ce a aka da speaker to so no da speaker ana haka sai aka cire wuta zai aka cire wuta ya shi ne ga cewa me zai hana ko da ta da sama da albani kaga yace me zai hana ku yi duka ku cire ba bi a yi wajen kiran sallah a sama a kai lasifi ka mikuran sama in da wutar a yi kun ci riba bi kun yi sunna kun samu mun hu magana in ba yi kun fure da ka ci gaba da yi sau da ana yi aka ce wata yake shiru ya kyale ko ba ka suke ba sai ka kan bai fa'ida ga ce wata ya kyale ko an ce soke abin wata ci gaba da yi da ya san bai kira abin da gida ya ce amma inda sun samu ne ce a yi biyu a yi a sama a yi wajen mikro na kira a sama ladan ya ci riba biyar sunna kuma ya samu ibalag in an ce wuta ma ya ci gaba da yi babu na canza da ladannai bisa kasa mai sauti don wani suke da kama abu da suka ta kari allah kwallo zan zai kira sallah kana wajen garin mana ganin zai kira jin karbar dare akwai ladan haka nan duk da sallah dare da mai adamu murya sai sai za nemo in yi yola na suke zuwa allah na suke zuwa inda ya daga muryar kyau to lasfika ta sa kowa ya samu kuma mana mare mare ma za a zai tun a lasfika ta kai a takaice dai wannan shine abin da yake ni a nan cewa a juya damu da bankunan ya ce an yi dakwai da sabo aihi fi uzunai ana so ya sa ya ɗashi biyu cikin kunnuwa haka ilike a rauni ya ce ƙala bilal faja'altu subu'i fi uzini na sa ya tsata cikin kunnuwa fi uzunayya cikin kunnuwa na fa'azantu ne kiran sallah kin haka suna ci haka yace rawahu abu daud wa ibn hibban wa qala tirmidhi ijtihad ahli al-ilm an yadkhulu mu'adhdhin sab'ai fi udhnayhi fi al-adhan ansu wa ja'al ilm mai kiran sallah sai kashi ya tsora cikin kunnun shi dan ta ibada kai sama ina ganin kamata mu tsaya Allah kai mu da sun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته